والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوكي yau lahadi 22 ga watan muharram shekara ta 1441 bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 22 ga watan satumba shekara ta 2019 miladiya idan ba manta ba satin da ya gabata wani tsaya darasi na biyar a wannan sura ne albarka suratul anbiya za kuma mu tashi darasi na shida a cikin wannan sura mai albarka muna roƙon ubangiji ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu iko aiki da abin da za mu ji bismillah za kuma mu tashi aya ta mun tsaya daidai wa Dawud da Sulaiman iz yahkumani fil harb akan wannan kaga zai kama aya ta 79 kenan zaka dawo ta 79 fa fahamna Sulaiman na'am
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين
أنبياء وداود وسليمان كنت وكيني وكسلين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحق إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم كاملين
نعم ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين Allah madaukakin sarki yace wa Dawud wa Sulaiman da annabi Dawud da annabi Sulaiman alaihi wassalam id yahkumani ko kuma udkur kadina isar wayannan bayin Allah manyan annabawa id yahkumani fil harfi lokacin da suke yin hukunci dangane da sha'anin wata gona wanda zafin da ya wuce mun yi bayani ba sai mun wato tsaya mun yi dajiya ba Allah madaukakin sarki yace id nafashat fihi ganamul qawm lokacin da dabbobin wasu mutane suka kutsa da daddare suka cinye wato kayan marmari ko kayan amfanin gona na wannan gonar Allah madaukakin sarki yake wa kunna li hukmi mujahidi dangane da hukuncin su da suka yi da Annabi Dawud yayi da Annabi Sulaiman Allah madaukakin sarki yake mu shaida ne dangane da hukuncin da kowannen su yake Allah yake fa fahamna ha Sulaiman sai muka fahimtar da Annabi Sulaiman ya ya kamata a yi hukuncin bayan Annabi Dawud yayi nasa Allah madaukakin sarki wato ya fahimtar da Sulaiman ya ya kamata hukuncin ya zama wa kullan amma da suriyin da Annabi Dawud da Annabi wato Sulaiman ataina hukman wa ilma duk mun ba su annabta da kuma ilimi wa takarna ma'a Dawud al-jibala sannan kuma mun hore masa mun hore wa Annabi Dawud wa al-jibal wato duwatsu yusabbihina wanda suke yin tasbihi lokacin da yake tasbihi wa tsayar haka nan tsuntsaye dama kaga ai kowanne abu kowanne jimadan da wanda ka sani har rigar jikin tana tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi rabbi ko walakin la tafqahuna tasbihahu babu wani abu da ka sani da wanda baka sani ba dai na tasbihi ga Allah sai dai ba kwa gane tasbihi lazimi amma suna yi annabi Dawud yana gane tasbihin wato duwatsu da kuma tsuntsaye wa kunna fa'ili Allah madaukakin sarki ce lallai mun kasance masu aiwatarwa to a wannan ayar duk a wato bayanan da malamai suka kawo mun yi bayani sai dai magana da ake yi akan cewa shin annabawa suna iri da hadi ko ba sa yi muka ce malamai sun tafi gida biyu akwai malaman da suka ce annabawa suna yi jihadi wasu kuma suka ce ba sa yi jihadi ga shi misalai da yawa da aka bamu wancan satin yana cikin misalan da ake kawowa wanda suka ce annabawa suna yi jihadi suka ce ga annabi Dawud ya yi anan wannan ijtihadi ne annabi alaihi salatu wasallam ya ce wanda ya ijtihadi ya dace yana da lada biyu idan ya kuskure yana da lada daya saboda haka annabi Dawud ijtihadi yayi ya kuskure annabi Sulaiman ijtihadi yayi ya dace kowa lada za a baki duka su ne sannan kuma haka babu misalai na annabi alaihi salatu wasallam cewa shi ma ya ijtihadi a wasu wurare banda nan ma ka kalli yakin badar da yadda aka yanke wasu hukunci a wasu yakokin za ga ijtihadi annabi alaihi salatu wasallam ne saboda haka wannan sura a kalla a ce annabawa suna ijtihadi sannan ka kalli ayar kanta da Allah ya ce fa fa amna ha Sulaiman sai muka fahimtar da annabi Sulaiman yanayin wato yadda za a yi hukunci wa kullan dukansu ataina hukman wa ilma kaga wani zai yi cewa to annabi a Dawudu ba yi ijtihadi ba me yasa kuma Allah yake kullan disuri atira hukuman wa imma mun ba ta annabta sai suka ce to saboda haka wahayi yayi amfani da shi cewa shi kanka annabi Dawud alaihi salatu wasalam wahayi ne ba ijtihadi yayi ba to idan wahayi yayi me yasa ya zama kuskure ana samun kuskure a wahayi kenan yau ji ba da suka ce gaskiya ba za a sallama musu cewa wahayi bane yauwa da suka ce wahayi ne suka ce eh shari'ar annabi Sulaiman ce ta shafi ta annabi Dawud shike wannan auka ta yi kyau idan ka yi da duk wahayi aka yi mutu saboda haka kowa da shari'arsa annabi Dawud a shari'arsa abin da ya je da ya yi don wahayi aka yi masa shi kuma annabi Sulaiman da aka yi wa wahayi shi ma da ya zo a taka shari'ar aka ce to a wato shafe wansa abin sai ranto annabi wal mansur amma ba da bai sallama musu ga da yawan cewa ba ce yadda da wannan ba cewa kawai wato annabawa na yin tare saboda hadisin muslim da za mu zo mu tarar da nan sai Allah yake wasa khalna ma a Dawud al-jibal mun hore wa annabi Dawud zuwa su yi sabbi ana suna tanzihi wa tsaira aka tsinzaye muka ce babba abin da zai wato wannan ba mu'jizar ita ce kwaikwayon da suke ba wai yin tanzihin ba domin kafin a gaya mana ayar Allah ya gaya mana cewa ba wani abu da baya tanzihi babban abin da zai burge ka shine yadda suke kwaikwayon sa saboda Allah ya bashi dadin murya an muka bada misalin Abu Musa al-Ashari da Annabi Ali sallallahu alaihi wasallam ya ji yana karatu yake laqad uti da mizmaran min mazamiri ali daud yace ni kuma da na san kana ji na alhabbartu laka tahdiran da na ƙara rera murya ta danka ji dadin ta to Allah madaukakin sarki yace wa kunna fa'ilina lallai mu masu aiwatarwa ne to anan muka ce akwai maganganu da malamai suke musamman abin da ya shafi wato alƙalin akwai kumai yana cewa lallai akan ayar fa na Sulaiman yace akwai wani bawa Allah da ake kira Iyas bin Muawiya lokacin da wato aka rada shi alƙalanci sai wanda ake kira Al-Hasan al-Basri babban malami wato sai zo gurin sa sai kawai ya sa kuka saboda da in za a ba mutum alƙalanci kuka yake Allah akwai da cikin magabata wanda hauka cewa ya hauka ya wanda yake biya kawai ya wuce shekara da babban rigar da ya gyara wani yar kan da wuce kara yana yana jan yara yana kawai dan baya sa alƙalanci sai da ji an ba wani ya dawo ni amma mu yanzu an jefa jefa ake dan mutum ya samu ko abu ta guri kaza dan kawai a samu to sai ce kala sai ce da jima'i mutum ya ba ka yi ya kai abu ta yi menene yake baka kuka yake balagani annal qudata na samu labarin cewa lalle su alƙalai rajulun ijtihada yanayin su shine fa akta wato duk wanda ya ijtihadi ya kiyaye sa bai sa san dukiya ba ya budare ba dare ba rana yana ta kokarin yadda zai gano hukuncin kaza sai ya kuskure fa huwa finna yake na samu wannan labarin cewa duk wanda ya haka yayi kuskure yaji da hadi yayi dan wuta ne wajen hukuncin yayi kuskure kuma yayi wato yayi da hadi yayi kuskure dan wuta ne sannan kuma wa rajulun malabi yin hawa fa huwa billah da wanda yayi hukunci akan kan zuciya tsantsa shi ma dan wuta ne wa rajulun min shahada fa asabahu fa huwa bil janna sai na uku mutumin da yayi da hadi ya dace shi kadai ya da aljanna uku nan kun gane kalmomin da ya faɗa yake ga Hassan al-Basri cewa shi ya tafi da Muawiya yake an ce wanda ya hukunci yayi ijtihadi ya kuskure dan wutan wanda yayi akan son zuciya dan wutan wannan ko da ba wai nabi ko yayi yayi yazo yayi musan zuciya dan wutan wanda yayi ijtihadi ya dace dan aljanna sai ga Hassan al-Basri wannan ya Hassan al-Basri yake inna fi ma qaftalnahu min nabi daud wa sulaiman alayhi salam wal anbiya yake wato hukman yaruddu qawla haula innati an qawli yake lallai hukuncin da annabi daud yayi da wanda annabi sulaiman yayi yana yin raddi ga wannan magana ta hukuncin da annabi daud yayi da wanda annabi sulaiman yayi dan kaga a hukuncin su wato annabi Dawud da yayi shi ma kaga hukunci farko za ta bayar cewa yayi kuskure yayi jihadi yayi kuskure a gurin su kaga wanda ya haka dan wuta ne wani ayyazi billah saboda haka kaga kwabaci to sai yace matsala annabi Dawud da annabi Sulaiman ta saba wa haka yace ba ka jin Allah yace wa Dawud wa Sulaiman إذ يحكمان بالحرث إذ نفشت فيه غنم, غنم القوم وكنا لحكمهم جاهلين فأثنى الله على سليمان ولم يضم داود ba ka ga abin da Allah ya yi Allah ya yi Annabi Sulaiman kuma bai zargi Dawuda ba dan da gaba ma sai ce wata karna ba a Dawuda jibala ya da aka yi Annabi Dawud an muka ce anan ya kamata yan kirikizin kirikizin kai da su rika dauko wato irin salo maimakon da mutum ya zo ya gudu da shi karu da shi gaba daya da ce tun daga bismillah har zuwa karshe jirgin gai a gaba da ya baba to masu salo mai kyau irin wannan salon suke daukowa har sai Allah madaukakin sarki ya bada kwaliti na Annabi Dawud alaihi salatu wassalam duk da cewa Annabi Sulaiman shine ya dace da matsala to shine Hasan al-Basri ya ce to bara an gaya ma yani al-Hasan inna Allah takhadha ala al-hukama thalathan su akan masu hukunci Allah yana riko abubuwa uku ne a kan su daya la yajaruna wato abubuwan da ake so duk mai hukunci ya kiyaye na farko la yajaruna bihi sawaran kalila kar a kawo ma kuɗi ya hukuncin ƙarya kar a kawo ma dukiya ko kuɗi ko ya ji alat ya canza salo ɗaya kenan wala ya tabi auna fi hawa kar ya wuzar zuciyarsa wala ya zauna fi ya hadan sannan kada ya ji tsoron kowa ya gaji hukunci wannan abubuwa uku ake bukata ya duk wanda zai alƙalanci in ya san bai shirya wato ya ake ce ba zai iya ba wannan abubuwa uku in baka da su to kana da rauni a harkar alƙalin sun makala sai kawai akan rubata ya janyo aya ya biya ba yace baka ji abin da Allah ya ce wa Annabi Dawud ba ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ya kai Annabi Dawud mu za mu sanya ka ka zama halifa a ban kasa to abin da zaka yi fa hakun bainan nasi kai hukunci tsakanin mutane ka zama alƙali da ne to ga sharadan guda uku bil haqqi wato kai da gaskiya sai kenan ولا تتبع الهوى karka wuzar zuciya biyu fa yudillaka an sabilillah domin idan kai haka kai ba sai Allah ya fitar da kai gabarin bin tabarkin Allah to shi ne inda azal bakari ya tiro maganganun sa saboda haka duk wanda yake so ya zama alƙali to yayi ya shi da ga magabata an baka alƙali ba murna ake ba ba jaji ake ba zuwa za a ba jaji domin ka shiga wata tsaka mai wuya kuma Allah ya yi fala ta tawun na ta wasau ko kada ka ji tsoron kowa kada ka ji tsoron mutane ni kadai zaka ji tsoro wala tattaru bi ayati sabana qalila amaila kada ka tinda wato ayoyi na da kankanin kudi ko da da miyar ba kulli zai yace amma al-anbiya wa alayhi musallam ku sani cewa su annabawa abinci Allah ya tabbata a gare su ma'asumuna gaba ɗayan su ma'asumai ne mu'ayyaduna min Allah azza wa jalla Allah ne yake karfafa su suna samun karfi daga gurin Allah wa hada min ma la khilafa fihi bainal ulama al muhaddiqin wannan ba sabani a tsakanin malamai ba su wato bin diddigi an gane ko na cewa min salafi wal khalaf na daga magabata da kuma wanda suka zo daga baya wa ma man tiwahu wanda suke sabanin su kuwa ko ba bayan su bakar ta ba da zai yi bukhari ya tabbata a cikin zai yi bukhari daga amru bin al-as annahu qala yace annabi alayhi salatu wasalam yace idan shahada al-hakim fa azaba falahu ajran idan alkali ya hukunci eh dai kuma haka ce alkali ko mai hukunci hatta mutum a gidansa da iyalinsa guda biyu domin duk wanda ya samu ya fara wato ya ƙara mace ya zama guda biyu ne ko uku to alƙali ne cewa to da zarar ya yi hukunci ba wato ba a ka sai ya kuskure ko kuma ba a saba sai ya dace falahu a jiran yana da lada biyu ladan idi da hadi da ladan dacewar da ya sannan kuma wa idan sai hada fa aqna falahu ajr amma idan yayi idi da hali ne kuskure kuma lada ɗaya za a bai wannan hadisin muslim ne wannan hadisin ya rubu na samatu yi mawdiya kaga yana rabi ga nasin da iyas ya dawo da wannan abubuwa uku cewa wanda yayi idi da hali ya kuskure ko yayi idi da hali ya kuskure dan wutan wannan hadisin yana rufe maganarsa ba haka bane idi da hali kai kai kuskure kana da lada ɗaya to shine yake wallahu a'lam ya zo a sunan kuma yacewa al-qudatu salasa alqalai kaje uku ne qadin fil janna wa qadiyan fil nar alqalin da yake ne da aljanna sauran bin bi dan wuta ne safa to yace rajulun alim al-haqq wa qada bihi fa huwa fil janna mutumin da ya san gaskiya ya hukunci da ita shine da aljanna wannan hadisi zai kamata in za a gabatar da za a kaddamar da alƙalai a rika jawo musu ko iyaran aka biya aka taji yayi ɗaya kenan sannan na biyu shine wa rajulun hakama bainan nasi ala jahilin fa huwa finna da mutumin da ya zo wa mutane hukunci akan jahilci shi wa dan wuta ne sannan rajulun wato wa rajulun alimal haqqa wa qada bi khilafi da wanda ya san gaskiyar kun ga wancan shi jahili ne hukunci da jahili wannan kuma ya san gaskiya sai hukunci da sabanin da shi ma dan wuta ne bane yake wa qaribun min hadhihi qissa al-mazkura fil qur'ani ma rawahu al-imam Ahmad an Abi Hurairah wato mafi kusanci dangane da wato abin da zai kara gara goyen bayan wannan kisar shine bayanin da muka yi tafin da ya gabata cewa annabi alayhi salatu wasalam ya ba da labari dangane da annabi Dawud alayhi salatu wasalam da annabi Sulaiman cewa wasu mata ne guda biyu suka yi tafiya kura ta dauki dan daya wannan mun yi bayanin sa satin da yau to shi da Allah madaukakin sarki yake ga mana yace aya ta gaba wasakanna ba Dawud al-jibala yusabbihna yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin sai Allah yake نعم وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون الله مدوكاكين sarki ce wa allamnahu san'ata labusin lakum muka koyar da annabi Dawud yadda zai rika hada muku tilki shine labus yadda zai rika hada muku tufafi wanda za ku kara kawo da ku wato liyusinakum min ba'dikum ko liyusinakum min ba'dikum dan ya kare ku ko ta kare ku babun ya kare ku daga wato ya koki domin da in kika je ba dan yadda za a riga ba ta sirki amma zuwa Annabi Dawud shi ya fara sarrafa rigar sirki wanda za a sa a jiki ta kara ko ina da sai dai sirki kawai kamar faranti shi kai wanda an haru ka gani ka kare idan an harbo ba ta baya kaga ba ba yadda za ka yi amma sai yanzu ya hada musu riga wanda za a iya sawa gaba da baya ba za a same ka a kirji ba ba za a same ka a baya ba to Allah bada kuji sarki shi ya sanar da Annabi Dawud alayhi salatu wassalam wannan domin yana sarrafa karfi yadda ka san wato Amir Kaji Aliko Arawi ne kan wato wannan kamfanin nasu na a wato ci garada to idan ka je yadda zaka ga wuta na sarrafa karfi haka Annabi Dawud in ya sa hannu kenan kwatsai ya dauko wannan karfan ya murza shi ya kaza kamar da Allah ya gaya mana a suratul sabai wa alanna lahu alhadida muka sanya karfi ya rika zama mai lauji kamar roba idan ya dauka da hannunsa zai lankwasa shi ani amar sabi gati wa qadir bil sabi wai da Allah ya faɗa to shine yace wa allamnahu sana'ata labutin lakum li tu'tinakum min ba'dikum sai Allah yake fa al antum shakirun shin kuna godiya a wannan ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi muku ai ku gode wa ni'imar Allah madaukakin sarki a bisa wannan ni'imar ai ushkuruhu ala ni'amihi alaikum ku gode masa dangane da wannan ni'imar da yayi muku sai Allah yake na ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها م.
وكنا بكل شيء عالمين Allah madaukakin sarki yace wa Sulaiman riha ka ubangiji gwani ne da ya yi mahaifin kuma yanzu da yake wannan yace to kar ku dauka fa iya annabi Dawud ne kawai me wannan baiwa shi ma Sulaiman yana da tasa baiwa sai yace wa Sulaiman riha lalle annabi Sulaiman wato Allah ya hore masa wato ariha iska mai karfi asifatan mai karfin gaske tajiri da amri wanda take gudana da umarninsa kaga wanda yanayin da kake gani na jirgi idan zai tashi tashin hankali na farko kenan dama da hawa da sauka banda yayi lewar lokacin da za mu hawa jirgi a alaji yana ce mun wato wannan faro sai ka sai ka da a wannan gurin saboda a nan gurin nan ne rigimar jirgi dan za ka ji kamar za ka yi abai lokacin da zai tashi to shine malamin ka ce wannan akifatan din da wato ake faɗa shine yunkurin tashin jirgi zuwa sama abin ya lewa kar tafiya kilomita nawa ba ka ce alaji yana yi kafin ya kafin ya je ya lebur a sama mun kira dai za ga wajen mutum sha biyar zuwa ashirin eh za ga kafin ya lebur to a wannan lokacin shi ne aka ce shi ne karfin iskar da annabi dawud yake magana da ita inda hau dan abin da annabi dawud yake idan za a yi tafiya daga nan zuwa india kawai kin fada ne aji da zuwa sai ce kowa ya shirya kawai abin da zai ce kowa ya shirya to idan za a tashi da tashin farko sai ta yi muku yanayin yadda jirgi yake eh annabi Sulaiman ana hawa da an yi lebur kuma zai gaji kamar zai kai bacci ba shine rukha'an haizu asab kamar yadda ya faɗa a wata surar daban cewa za ka an yi lebur zai kai baccin ka kai awa biyu uku kana bacci ka farka haka nan za a sauko to shine atifatan da karfin ta shine wa Sulaiman riha atifatan kun ga ashe ci gaban jinjin yake a gurin annabi Sulaiman aka tafi salon yadda jinji zai kai da kuma salon yadda idan ya hau wato kan titin da yadda zai yi lebur ka rika jin ba wani in dai ba gargada ya je ba ka ji kawai kana ta tafiya ne kawai in ya je gargada ne za ka ji alama cewa an zo gargada to wani Sulaiman riha asifata lallai annabi Sulaiman Allah ya hore masa iska mai karfi tajiri bi amri wadda take tafiya wato da umarninsa tafiyar wata ɗaya ba a kifta wa ido ke guduwa jarun warawahu a sha la haula wala quwwata illa billah saboda haka duk inda annabi Sulaiman alaihi salatu wasallam ya ga dama zuwa kafin kifta ido nan da nan kawai zai ce jama'a ku shirya in ji wato cikin masallacin nan ne kawai cewa dai kowa ya shirya ya to saboda haka tubaran da ni zakara da hada ko ba kunna kawai zai ka ganka India shikenan amma ba wannan karamar bai bawa kowa ba kawai wani zo da duma sai wallahi ba wanda annabi Sulaiman ya bawa Allah kon kawo gado a zaka ba bawa kowa ba gudai dai tadiri ubbi amri ila al-ard allati barakna fiha zuwa ga kasar da muka yi mata albarka malaka ta da yake jire ta kasar annabawa kenan saboda haka nan da nan kafin kifta ido an gida akan da duwa kawai da gansa a kyau Allah madaukakin sarki yace wa kunna bi kulli shay'in alim lalle dan gane da wato komai Allah madaukakin sarki yace mu masana ne mun san komai inda Allah shine wa kunna bi kulli shay'in alim mun san komai yace wa min ash-shayatin ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك
Allah ya ce wa mina shayadini wata baiwa da Allah madaukakin sarki ya kuma yiwa Annabi Sulaiman banda waccan shine manyan gutuna lahu a cikin aljanu akwai wanda suke dilmiyawa cikin kasan teku su ɗebo man lu'ulu da ne aiki kawai ma'aikata ne na su aikin su ɗebo gwala a ƙarƙashin ruwa ba na kowa bane na Allah ne saboda haka za a je a ɗebo da gwalagwalai da diamond a fito da shi allu'ulu wa zahab shine mala yake cewa wa ya'maluna amalan duna zalik banda wannan aikin ma suna wani kar ku dauka iya wannan kawai suke domin a surati daud Allah ya ce wa yawa shayadina kullu bana'i wa gawar wa akharina muqarrabina fil asfar hiranin da annabi Sulaiman alaihi salatu wasallam yake tare da su akwai banna'i akwai magida kawai yana so yanzu nan da nan ayi gini mai hawa a gidan kawai aljanu biyu uku za a umar da ce ana so kafin rabin awa ku gina shi dan da za su je su gina shine wanda ya iya kulla banna ido ga wasu da masu dilmiya a ruwa wa akarina sauran kuma muqarrani wata da daura suke fil asbari cikin marirrika mari aga wannan ma baiwa ce visa ban sani ba ko ƴan ƴan sociology ne zaka suna wani abu da suke cewa yana da yau kowanne dan adam ya san kansa shi ne zaka ga ana yin wani abu shi wata analysis kowa ya san kansa mu ko mu a islamiyya mu ne wa wasu yara akwai ranar da na tambayi wasu matasa nake mata ne nake kowace ta rubuta mu ta rubuta iya san kanta kawai iya baiwar da Allah ya mata wanda ke kaɗai kika kanta ba wanda ya gani daga Allah ke shi kowa ya rubuta to kowa ya rubuta bai wanda ya san Allah ya bar bayan shi ya gani kuma wata ma sun sani misali ala ga wata Allah ya ba ta hannu ta iya girki ita ta sani kuma ya uwanta ɗan gida kowa ya sani kowa an yi sai ya shi hannu kaga wannan baiwa duk da cewa ko wasu ba za ɗaukan wannan baiwa to wayannan abubuwan ayoyin nan su za su wayanda su za su nuna ba cewa hatta masu magana su wata analysis din ta ta suka yi a ayoyin alkur'ani kuma Allah ba dokokin sarki shi yake yin irin wayannan na farko ka gane ne stress ɗinka akan kanka ne wani guri kake da ƙarfi shine abu na biyu sannan na biyu weakness kana da matsala kaza kaza kaza wani bawa Allah za ya bai interview yace shi dai yana da matsala ba iya faɗa za ba iya faɗa ci rubun tafiya kaga wannan weakness ne ne kiran ɗinka amma ji wato yace amma ba ya iya larabci wannan kiran ne sannan abu na uku shine ka san me opportunity ɗinka sannan abu na hudu ka san me stress me yake ma barazana wannan gaba ɗaya da rakan da yake wallahi alqur'ani Allah idan ka kalle ta alqur'ani take wata rana a Saudiya Alhaji ya taba gaya mun wannan tsarin da ake yi wajen kwantar da wato kwantar da wato tarzoma ko butuna da ya gaba kawo su kan sai kawai da rika kallo su da aya wallahi gaba ɗayan su akwai ayoyin da in ka ɗauke su ka rike ka rike wannan tatadin da zaka ka ɗauka ka yi magana a kan su gaba ɗaya za ga ayoyi ne tun da na rike ayoyin har yau ban manta ba har yau ga fomular ga kuma ayoyi kuma koyaya in ka zo za ka ga misali za ka yi to mafi yawanci alƙaci wato dalatul mu'min ne wallahi wa inna abubuwan da ake kawo mafi yawanci za ka suna qur'ani ba fahimta bane Allah saboda shi wato sun shi bature yana da dabara duk inda ya ga hikima amfani yake da ita za ga da yawa wasu dabaru da aka rika bayarwa a wasu wurare da ƙwararru da muke samu wallahi alƙur'ani suke saboda haka kaga wato baiwa da Allah madaukakin sarki yawa annabi Dawud alaihi salatu wassalam yana sarrafa shedan ba ka da wanda zai ce ma yana daure shedanu a yanzu ko yana daure shedanu shari'a duk wannan tatsuniya ne kai ba annabi Sulaiman bane annabi Sulaiman ne mai wannan baiwa kuma ya tafi da abarta yawa to sai Allah ya ce wa kunna lahum hafizin Allah madaukakin sarki yace mu masu kiyayewa ne lahum akan su su annabawa da kuma bayi da kowa ba sai Allah madaukakin sarki yace na'am wa ayyuba iznada rabbahu anni massani rabbuhu wa anta arhamur rahimin فاستجبنا له فكشفنا ما به وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.
كما سورة سورة النبوة Allah ya ce wa ayyub ku tuna annabi ayyub alayhi salatu wassalam idna da rabbahu lokacin da yayi jela ya kira ubangijinsa yace anni masani abduru ya ubangiji cuta ta shafe ni annabi Allah ba wa anta arhamur rahimin kuma kai ne mai jin kan masu jin kai Allah yake farka jabna da sai muka amsa ba wa kashafna ma bihi min go muka yayi masa abin da yake tare da jina cuta wa atainahu ahlahu muka dawo masa iyalansa domin ƴaƴansa mutuwa su karkai kowa ya guji annabi dawud annabi ayyub alaihi salatu wasalam banda matarsa kawai Allah yake wa atainahu ahlahu wa mithluhum ma'ahu da kwatan kwatin su da abin da ya rasa kwatan kwatin wannan wata wanda ya kace in ya rasa yaya uku ya za ƙara mai ya zama ya ya samu yaya shida sakamakon hakurin da yi Allah yake rahmatan min indina kawai jin kai ne da gare mu shi za a Isra'iliya suka ce ai wai rahmatan ba wanda ya guje shi banda matar sa rahama domin matar sa rahama tana tare da shi suka ce sunan ta kenan rahama Isra'iliya ne gaskiya wajen kawo wasu ba da wata jiri suna kawo wa cewa sunan matar Annabi Ayyub rahama ta zauna tare da shi duk wannan jikan ta hakura sai Allah yake min indina da gare mu wa zikra lil abidin kuma wannan abin da ake magana a kai zikira wa'azi ne lil abidin daga masu bautar Allah bara ku ji mai malai malai yace ubangiji madaukakin sarki yana tunatar da mu dangane da annabi ayyub ma kana asabahu min albala irin jarabawa da ta shafe fi malihi wa waladihi wa jannatihi dangane da dukiyarsa ta kare wa waladihi ayyansa suka bin mutu wajen sani jikinsa gaba ɗaya kuraje fito ko wata cuta aka ta da suke kira ta albarar matsalar cuta ne da za ta rika kodewa ko wani abu kamar kuraje ya shafa gaba ɗaya jikin duka jikin annabi ayu kuma alal aqallu wata malamai suka ce zai ne shekara sha bakwai shekara ɗaya ɗaya ɗaya shekara sha bakwai yana fama da cutar wannan karatu ne mai kyau mai yawa kuma bara mu ji yake wadalika annahu kana lahu min ad-dawati wal an'am wal harb annabi daud yana dabbobi yana da wa dabbobin ni'ima raquma da janu da timakai yana da gonaki kairun kafiru Allah ya bashi dukiya amma da kuma yaya masu yawa wa manazilun mardiya yana da manyan manyan gidaje amma ban filiya fi zalika kullu gaba ɗaya wayannan abubuwan da muka lissafa sai da Allah ya jarrabe shi akan wa dhahaba an akhiri gaba ɗaya suka kare sun mabdili ya bi da zani jikin sa Allah ya jarrabe shi da kuraje yuqalu bil jizam fi sa'i badani har suna cewa albarat ne ya same shi ko kuraje a cikin jikin sa walam yabqa minhu salimun siwa qalbahu wa lisana ba abin da zaka iya gani babu ciwo a jiki banda zuciyarsa da harshe amma fuska bawan Allah to sai ta hatta afaul wato jalil wa afrada binahiyatin min albalad hace da wata rana Allah madaukakin sarki yana ta roƙo ubangiji madaukakin sarki hace da Allah ya ba shi lafiya wata rana yana jefan wani gari walam yaqam min an-nas ahadun bayan duk mutane sun guje shi ba wanda ya ragowa a tare da shi ban da fiwa da wata uban da matarsa da wasu kace sunan ta rahama kana ta gowo bi amri ita ta tsaya tsayin daga wa yuqalu bi za ya ce wala ma sai jiwa kace ba ya ban mace sai ta tsallake sai matakai uku mataki na farko matar da ko kuma mata uku ake yabo matar da aka auro da kuɗi kana da kuɗi ne yawa yanzu ka samu kare a jiki ka zauna to wannan sai a dangwala maka ce eh ta tantance yau mace ta biyu shine matar da wato aka mutu aka bar mata yaya ko aka fita aka bar su ta rike su kamar yayanta wannan ma ana dangwala wata matar da za a karo aure ba wai bata damu ba a bata daga hankali ta yi abubuwa nan zai hankali ba to ita ma sai a dangwala wata wannan uku su in bata wata tsallaka wannan cikin ba kawai kawai dai ku tafi a a ba ta da ma'auri ba kasanta ba har yanzu magana ce ta hikima ba nasi ba amma kuma tana da mahalli tana da mahalli to sai yake cewa wato Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya har ana cewa ina ta jad basarat taqdumun nas min ajali sai da tarka fita ko dagu kan iya cewa wanje wanje a gidaje dan ta taimaka wa mijinta la hawla wala quwwata illa billah annabi alaihi salatu wasallam yana cewa ajaddun nasi bala'an anbiya mafi wato tsananin mutane jarrabawa su ne annabawa daga annabawa sun misali da sai nagartattun bayi kaga mutum bawon Allah amma sai Allah ya tura mu wata jarrabawa saboda Allah madaukakin sarki yana so ya ta ambatan sa sannan kuma sun bal amsal bal amsal sannan masu bin wajen wato abin da ya shafi nagarta ba burgewa ba ce ka kalla kawai ka ce kai ai ka ganni nan illa illa yi je shekara 20 ban bara ba Allah ga ba ta bala haka firawuna mai firawuna ba sai aka yi shekara 40 bai yi kokwaran tari ba tari shi za ya ce ana rabbukumul a'la amma zazzabi mara ai jarabawa ce zuwa ake akan kare ba wani jini jarabawa ce ba kuma cewa ne ka zauna a bakin kwata sauro ta jiran gaba wannan ganganci ne a ba shi nake nufi ba to sai yace wato bayan nan kuma a wani hadisin da ba annabi annabi yace yubtala rajulu ala qadri dini ana jarraba mutum ne gurgurdan riko da addininsa fa in kana fi dinihi salama bi da fi bala'i idan yana da nagarta cikin addininsa sai a dada ba jarrabawa kwarai kuwa wallahi idan na karanta ayyub akwai wata baiwa Allah da nake hangowa baiwa Allah ta gaske kawai irin jaraba da Allah ya yi wa wato ƴaƴanta ko ɗanta ko wani abu wallahi kullum na karanta ayyub ita nake kallo saboda na san nagarta idan mutum yana da nagarta yana kokarin bin Allah iya gola da zaki ala lahi ahada amma duk yadda zaka iya bawa mutum tarbiyya zaka yi mata to kuma sai Allah ya baka jaraba kawai annabi ayyub kullun nake tuno mata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda haka gurgurdan binka da Allah gurgurdan jaraba da Allah zai ba kawai koyayya ka ce ga ubangiji madaukakin sarki ita take janyo wannan to sai yake cewa wa kar kana nabiyullahi ayyub alaihi salam gayatan fi sauri ai kana so kaga matika kaiwa matika wajen hakuri shine kawai ka tuno annabi ayyub wa bihi yudrabul masal sai ake buga misali an karbo daga Abu Hurairah daga Annabi alaihi salatu wasallam yana cewa lamma afallahu ayyub ranar da Allah madaukakin sarki ya warkar da annabi ayyuba amdara alaihi jaradan min zahabi kawai sai Allah ya sa aka yi man ruwan fara fari ne suka bi faduwa daga sama shi kadai ne a gurin min zahabin na gwal farin gwal su suka rika zubowa kasa to sai yake cewa fa ja'ala yaqubu bi yadihi wa ja'alu bi qawli yana ganin wannan ya warke dama ai kaga a can baya cikin surati daud Allah ya ce wa urhum bi rizqika hada muktasalun baridun wa sharab yana zaune Allah yake da shi dauki kafarka ka buga a kada yana bugawa sai ruwa ya ka bulbulowa zai ce to dai wannan ruwan kai wanka da shi daga yana fara wanka gaba ɗaya wannan cutar da jikin da gaba ɗaya ta kare gaba ɗaya kamar bai yi cuta ba wace rab kuma ya rika ja to bayan wannan kuma sai aka koma yawan ruwan fari na gwan annabi alaihi salatu wasallam ya ce nan da annabi Dawud sai ya fara diba yana zuba a riga sai go wannan ya zuba a riga yana ta zubawa kana yace fa qila lahu ya ayyub amma take ba sai ji murya ta malaika take ya kai ayyub wannan da abin da ka diba baka koyi bane haka ya ce ita ba kana ya rabbi sai ya ubangiji wa man yasma'u min rahmatik waye yake koshi daga rahamar ka ba a koshi da rahamar Allah saboda haka ne ka diwa shike ran Allah ya dawo da gaba daya wa atayna wato ahlahu wa mithluhu ma'ahum rahmatan min indina Allah ya dawo da komai naka to haka Allah yake haka Allah yake to sai malam madauka malam yake cewa wa atayna wa ahlahu wa mithluhu ma'ahum Allah wa dokokin sarki ya dawo masa da iyalan da kwatankwacin su tare da shi Abdullahi da Abbas yake cewa rudu alaihi bi ayanihim wasu ba da Abdullahi da Abbas yake wai sai iyalan aka dawo masa duk wanda ya rasa shi bai yinda take ra wasu ko suna ganin a wai wato wasu wa iyalan Allah ba dauke sarki ya hore masa kara haihuwa yace Allah yake ne na'am wa atainahu alahu wa mithluhu ma'ahum rahmatan min indina ko sai yake cewa wato wa zikra lil abidin kuma wa'azi ne ga masu bautar Allah madaukakin sarki na sai ce wa isma'ila wa idris wa zalkifli kullun min as-salihin
na'am وأدخلناهم في رحمتنا الله إنهم من الصالحين Allah ya ce wa Isma'il ka tuno annabi Isma'il ka tuno kisar da shi ba wa Idris da annabi Idris wadal kifil ka tuno annabi bil kifil shi ma kullun gaba ɗaya wayannan annabawan min asabihi da suna cikin masu hakuri kaga annabi Ismail ai mun san wani bangare na kisarsa da ne ga annabi Ibrahim sai da muka gane hakurinsa lokacin da Allah madaukakin sarki ta wato annabi Ibrahim yace yayi mafarki yana yanka shi da yazo ga wadanda yace da shi ya abati almasu umar da tajidu ni ja Allah mimman a gani yace ya ya mai jira kai aiwatar da abin da aka umarce ka dai zaka same ni da yarda Allah cikin masu hakuri saboda haka lallai wanda zai sallama ya mi kauya yake a yanka shi hakurin sa ya kai hakurin ya mi kauya da kansa yace ya san yadda ake yanka dabbobi da tsuntsaye kawai yace shi ma a yanka shi wannan ya cika mai hakuri na gari sai Allah yake wa adkhalnahu wato mun kuma shigar da su gaba ɗayan su fi rahmatina cikin rahamanmu innahum min as-salihin lalle suna cikin annabawa aga annabi da kifin ba wanda zai zo ce ba ga ga isa sayida malam ne zai ce rajulun salihun gairu nabi a kaza bai da yake shi mutumin kirki ne zai kifin amma ba annabin Allah bane eh haka wasu malamai suke kawo waje zulkifin ba annabin Allah bane amma Idris wato annabin Allah ne kamar yadda wato malamai suke zabani a kai sai Allah yake وذنون وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نعم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين Allah madaukakin sarki yace wa zannuni ka tuna shi ma zannun ma abocin kifi shine zannun annabi Yunus alaihi salatu wassalam idda haba mughadiban ka tuna lokacin da ya fita yana mai fushi mughadiban wato ala wajhi mufa'alan kaga yana fushi su ma mutanen gari na fushi shi yana yana fushi yayi wa'azi yayi yayi sun kiyata su kuma suna fushin cewa dan me yasa zai su zai rabu da su domin sun riga sun tafi akan cewa sun san in dai annabi na cikin al'umma ba a azabtar da su su je suka shiga fushi kaga yanzu ya fita ya bar su kenan kawai Allah ya azabtar da su suka rika wannan fushin to sai Allah yake ka tuno zannun ka tuno annabi Yunus illa haba mugabiban lokacin da ya fita yana mai biki fa zanna sai tsammanin Allah na kadir alaihi ba za mu kuntata masa ba shine na kadir alaihi Allah na kadir alaihi ta kabar da ya ce amanarsa domin wannan zai bada gurguwar ma'ana cewa wato ba za mu taba samu iko akan da wannan ba haka annabi Yunus yake nufi ba ai Allah nuzika nuzayyika alaihi cewa ba za mu taba kuntata masa ba to shi Allah mada gashi nan kuma a liyun fi du sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizqu ay wa man duyi ago alayhi rizqu duk wanda aka kunta ta masa arzikin sa wato walin zikmi ma adabullah ya tiyar da abin da daga abin da Allah madaukakin sarki ya bari kowa zai tiyar da iyali ne gurgurdan ikon sa gurgurdan yadda yake da to sai sai fa zanna Allah na qadir alayhi yayi tsammanin ba za mu kunta ta masa ba fanada da zulumat sai yake kiran ubangiji da zulumat cikin duhun duhun nai duhu bayan duhu al Allah ilaha illa anta yana cewa la ilaha illa anta babu wanda ya cancanta a bauta wa sai kai subhanaka sarki ya tabbata a gare ka ya ubangiji inni kuntu min zalimin lalle ina cikin azalimai Allah yake fatta jabna lahu sai muka amsa masa wa najjaynahu min min al-ghammi muka tsiratar da shi daga damuwa da bakin ciki da kunci wa kadhalika nunjil mu'minin kamar yadda muka yi wa annabi Yunus haka muke wa mu'minai to ne ba ranan kana so gane kintar ai an ba ka kanin labarin da cikin suratul safat ko da kuma suratul nun wannan guraren su ne guraren da aka samu labarin yadda yake misali a suratul safat Allah yake wa inna yunus laminal mursalin إذ أبقى إلى الفلك المجحول فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بدنه إلى أن يبعثون قال يجي فنبذناه بالعراء وهو سقيم فأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين شنو يقول الزياوة بابا نبذناه يقول الزياوة على رموني to saboda haka domin nan labari ya kare Allah ya ce wa inna yunus la minal mursalin lallai annabi yunus yana cikin manzari ida baka ila al-fulk al-mas'ul lokacin da ya gudu a baka ayana ce al abdul adi abidi go gujanjan bawa to ida baka lokacin da ya gudu ila baka ila al-fulk al-mas'ul lokacin da ya gudu ya tafi zuwa ga wani jirgin ruwa wanda ya cika bakin domin lokacin da ya tafi zai hijira ya ji ya samu jirgin ruwa ya cika za a dauki ma sai shiga ana cikin tafiya kuma sai jirgin ruwa ya samu matsala sai fara tamban tamban sai suka ce lallai akwai me laifi a jirgin nan idan ba a fitar da shi wanda duk za mu nace gaba daya jirgin ruwa zai kifar da mu sai aka ce a yi ƙuri'a sai suka yadda ana yin ƙuri'a da aka yi kowa ba ta fada kan sa kawai ta fada kan annabi wato Yunus tana fada kan sa kace ai ko ba abin da za a yi ba sai a je ba ruwa domin ba za mu mutu dika ba wata ruwa ya nuna sai cewa sai ya cewa ya tuba ran shiga ruwan da kai na sai fada wasu ka ce a shi shigo shi suka ka ce ana gafa ta fada a yi ruwa suka wurga shi ruwa shine idza baka ila al-fulki al-majnun fasaha ma aka yi ƙuri'a wa kana min al-mudhazin ya kasance cikin waɗanda ake ababan zargi ana jefa shi ruwa ko kuma yana shiga fanta kama hul hauti kawai je wani al-haut ba sha bane katin jirgin ruwa ne kawai je loma daidai wa huwa mulimun yana mai zargin kansa ya Allah ya ce falaula annahu kana min al-musabbihin ba dan ya kasance yana da tasbihi a cikin jigon ba domin yana fada shi ne Allah ya gaya mana ga tasbihu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ba wanda yake cancanta abotawa wa sarki ya tabbata a gare ka ni ina cikin azzalimai la labisa bi badani Allah yake da kai ta zama a cikin jibo ila ne ba'atun da sai rana alkiyama ce bi zai wa manta ba dan tasbihin nan da yake ba Allah yake fa nabadnahu sai muka je hoji bil ara'i azaba wa huwa sakimun jikin sa wato ya zama mara lafiya domin zafin cikin kibi ya ga namun jikin sa kamar ya dawo Allah yake kibin na amansa a gefen ruwa ba ambatna alaihi jadaratan min yasi sai muka sa jima ai dangin jima ko dai kabewa ko kankana ko ire-iren su irin wayannan kawai sai suka fito nan da nan suka lullube suka wanke ruwa shi ne fa ambatna alaihi shajaratan min yaqin Allah madaukakin sarki yace wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidu bayan ya wanke kuma aka ce koma ya je wa mutanen sawari da ya koma sai da ya samu mutane sama da mutum dubu ɗari da ya je koma yayi wa'azin gaba ɗaya yana wa'azi gaba ɗaya ba rage kowa ba kowa zai da musulunta shi ne Allah yake fa amanu fa mata'na hum bilahi suka imani muka tsara musu lokaci suka ji daɗin wato rayuwar duniya sannan kuma Allah madaukakin sarki ya kaule amma shi da Allah madaukakin sarki yake babu wata al'umma a suratul yunus da wato take irin al'ummar annabi yunus waɗanda wato annabin su ya tafi ya dawo ya zo musu a jin ta karbu da'awar gaba daya ba ta bona wata al'umma ban ba al'umma annabi Yunus alaihi salatu wasalam to shine malamin ka ce wannan yana cikin azkar din da idan ka riki kana roƙon Allah da shi Allah madaukakin sarki zai biya ma bukata to abin da zamu kalla saboda lokaci anan shine kaga farada bi zulumat sai kira yake la bi zulumati a cikin duhun ruwa cikin wannan doho kamar yadda malamai wato suke kawo suke kawo wa dangane da shi cewa na farko akwai wato duhun duhun kibin duhun cikin kibin shine barada bin zulumat akwai duhun cikin kibin sannan kuma abu na biyu suka ce akwai wato duhun dare shine duhu na biyu kamar yadda Abdullahi da Abbas yake faɗa yace to duk wannan duwan dubban Annabi Yunus alaihi salatu wasalam ya haɗu da su to wannan tabi'in da ya rika yi aka ce magani ne da yake janyowa idan mutum yana cikin damuwa mai faɗi Allah madaukakin sarki ya kaɗaita masa ita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya kace to azulmu wanne azulmul mutlaq ko azulmul muqayyad al mutlaq shine wanda yake wato idan mutum ya mutu yana yin da wutar zai shiga zulmul mutallaq kuma shine wancan da Allah madaukakin sarki ya faɗa a suratul zumar thumma awratna alladhina tafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah yace zalika al fadl zalika huwa al fadl al kabir ko jannati adnin yadkhulunaha shine mahallin jahil gaba ɗaya uku da aka faɗa zalimun li nafsi muqtasidun sabiqun bil khairati gaba ɗaya sai Allah yake ne jannati adnin yadkhulunaha to shine az-zulmul muqayyad to saboda haka wannan zalunci annabi Yunus yayi al-mudalla ko muqayyad na'am muqayyad domin kaga gaba ɗaya wayancan wato zalimul li nafsi muqtadirun zalikum bil khairat duk Allah ya faɗi sun zalunci kawunan su amma duk ƴan aljanna to ana annabi Yunus shine zaluncin da Allah yake faɗa da yake cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimina ba wancan zalincin na farko ba domin na farkon shine inna shirka la zulmun azim wannan kuma kaga annabawa sun fi karfin jinjirka domin su ma'azumai ne Allah madaukakin sarki ya tare to sannan wato Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin gaba ta gaba da muke zo mu dauka shine kawai zaka rika fadar ba ta da adabi lokacin da kai wa Allah kirani kai wa annabi salati yayi kafin ka fara roƙon Allah ka ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ka faɗi wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake wato janyewa addu'a ka shiga Allah yake fatta jabna da sai muka amsa ba wa najjaynahu min al-gammi muka tseratar da shi daga damuwa wa kadhalika nunjil mu'minin kama haka muke tseratar da mu'minai wannan kalmar nake so mu riki cewa yadda annabi Allah ya wa annabi Yunus aka je yi wa duk sauran mu'minai haƙƙi ya bada kai duk wanda ya shiga damuwa to ya dauki salo irin da wayannan annabawa annabi Ayyub ko kuma annabi wato annabi Yunus alaihi salatu wassalam ka koma zuwa ga Allah dari bisa dari mun ja bada misalai misali mun bada labarin misalin Imam Tanuhi da ya kawo a kiddatu ba'da al-farad ko al-farad ba'da al-kidda kai a cikin littafinsa dangane da misalai da yake kawo a kawai da suka shiga kunci Allah baka kucin sarki ya yi musu saboda haka ina ga saboda lokaci da muka ja da yawa nan za mu tsaya mu daji sati mai zuwa mu karanta karshen sura abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yi mana muna roƙon ubangiji da sunayen kyawawa da shugobin sa madaukaka Allah madaukakin sarki ya nuna ba suna gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata wannan tambayar da aka yi duk da ba mu da lokaci gaskiya ba fahimci da sosai ba amma abin da nake fahimta shi ne yana tambaya idan gane da abin da ya shafi wato aboki da aboki dan gane da abin da ya shafi shiga gida to gaskiya wato karshen bayanin sa ba fahimta ba saboda yanayin rubutun da ya kamata ya dan gyara rubutun zuwa sati mai zuwa a dawo da ita sai mu kalla amma dai na san kamar yana magana dangane da shiga gida ne tsakanin aboki da aboki to amma tambayar ba ta fito sosai ba idan ba mu fahimci tambayar ba kuma ba za mu je ba da amsa ta daidai ba marasa lafiya mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar dukkan musulmi marasa wato waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah madaukakin sarki ka jaddada rahama kaburburan idan ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani muna roƙo ubangiji da sunayen ta kyawawa waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i Allah ka biya musu bukatun Allah madaukakin sarki don sunayen ka kyawawa da sobin ka madaukaka Allah ka shiryar da mu ka shiryar da matasan mu waɗanda suke neman aiki Allah ka tallafa mu waɗanda suka ta aure a gaba da wanda aure ya zako su a gaba Allah ka taimake su muna roƙon ubangiji da sunayen ka kyawawa da tsohon zama ɗaukaka Allah ka zauna da ƙasar mu lafiya kunci da ake ciki da matsaloli Allah ka yaye mana اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Thank you.